أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لولده لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وخفالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a ci gaba da darasin da muke gabatarwa daga tafsirin alkur'ani mai girma kuma a cikin wannan sura mai albarka suratu tauba idan ba mu manta ba jiya muna cikin fasarar ayar Allah da take cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أولنا آية a cikin fasarar ta muka zo inda Allah madaukakin sarki yake cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idan baku taimake shi ba to Allah ya taimake shi ya taimake shi iz akhrajahu alladhina kafaru lokacin da kafirai suka fitar da shi daga garinsu wato makka kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi hijira ba fitar da shi akai kai tsaye ba so amma daga cikin dalilai da awamin din da suka sa aka yi hijira har da takura wadda ake samu na garin makka kenan irin wannan takurawa da ake masa da hana shi tafiyar da addini da hana shi isar da sakon Allah kamar ma 'yan makkan ne suka taru suka fitar da shi kenan kuma ko hadisin bad'ul wahyi wanda ya zo cikin sahihul bukhari kaga a karshe karshen sa bayan an je wajen warqatu bin nawfal ya ce ina ma dai ina da karfi lokacin da mutanen ka za su fitar da kai sai manzo Allah ya ce awa mukhrijiyahum za su fidda ni din kuwa su da za su fi da ni saboda yana ganin yadda ake ce masa al'amin amintacce ana nan nan da shi mai al'imamul busiri yana cewa wai ajaban lahum shahidu lahu bi amanatin hatta iza addal amanata kazzabu abun mamaki a gare su sun suka shaida a gare shi amintacce ne shi har sai da ya kawo musu amanar kuma da suka ce a ƙarya ne Maza Allah sallallahu alaihi wasallama a tashin sa ba ta ba samun sa da khiyana ba ba ta ba samun sa da ƙarya ba ba ta ba samun sa da yaudara ba ba ta ba samun sa da rashin dattaku ba da wannan tun kafin aike da amma baya yi sallallahu alaihi wa sallam to amma sai gashi sun fitar da shi din shi yasa sai Allah subhanahu wataala ya danganta fitarwar zuwa gare su yace iz akhrajahu alladhina kafaru thaniyatayn shine ya zama nabiyin mutum biyu iz huma fil ghari lokacin da suke cikin kogo iz yaqulu li sahibihi lokacin da yake faɗa wa wannan abokin nasa abokin tafiyarsa la tahzan inna allaha ma'ana karkai bakin ciki Allah yana tare da mu to wannan kalmar la tahzan inna allaha ma'ana dinnan kamar yadda na gaya mana jiya mun tafo muna mun tafo mun yo rakiya a wajen hijira a har mun zo inda suraka ibn malik ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rage tsakaninsa da su manzon Allah bai wuce gashi yana hangen su suna hangen sa ba amma sai dokinsa kafafunsa suka nitse a ciki to ya yi kira ya ce yana neman a bashi a bashi aminci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka rubuta masa aminci kamar yadda na gaya mana akwai riwaya da ta nuna sayyidina Abubakar ne ya rubuta akwai wata riwaya da ta nuna cewa Amir bin Fuhaira ne ya rubuta dan yana tare da su a wannan lokaci kasancewar Amir bin Fuhaira yana daga cikin tawagar su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na gaya mana shugaban tafiya sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidina abubakar abokin tafiya sa tare za su kai har inda za a kai abdullahi bin uraikit ba musulmi bane amma shi ke nuna hanya ya san hanya amir bin fuhaira baya tare da su a cikin hijira amma yana koro dabbobi abdullahi bin abubakar siddiq baya tare da su a cikin hijira amma yana shako labari asma binta abubakar siddiq ba ta tare da su a cikin hijira amma tana kai musu abinci so waɗannan tawagar haka aka yi wanda har nake gaya mana kamar da alƙurɗabi ya ce ya ce don a yi ta'amiya a goge abin sai zama asibabin talibakar za ta wuce ta kai abinci amir bin abdullahi bin abubakar siddiq zai zai ya kai musu labari ita kuma shi kuma amir bin fuhaira zai koro dabbobi ya kai musu da yamma su tatsi nonon dabbobin na abubakar siddiq ne a maido su cikin gari saboda haka idan za a biyo sawu in aka zo bin sawu to kaga za a iya gane sawun abdullahi bin uraikid din za a iya gane sawun usman zan allah din za a iya gane sawun asma bin abubakar siddiq za a iya gane sawun shi abdullahi bin abubakar siddiq wanda ya kai wajen to amma idan amir bin fuhaira ya bi da awakinsa ko dabbobinsa suka bi ta wajen suka bi suka je suka dawo to ko an biyo sun goge wannan sawun zai ya kai musu abinci sannan kuma ya goge sawun masu zuwa wajensu domin akwai riwayar da take nuna sun yi kwanaki goma sha a cikin wannan zaru sau din kafin a wuce suna so su ji an daina fitowa neman su don kar su kama hanya su tafi haka ta faru to a wannan wajen sayyidina abubakar siddiq yana ta waiwaye kamar yadda shi surakatu ibn malik yake riwaya da kansa yana ta waiwaye sai ya waiwayo ya waiwayo amma banza Allah yana tafiya baya waiwaye shi a nan wajen yana cewa manzala ya kusa taro mu fa ya kusa taro mu manzala ya ce la tahzan inna Allah ma'ana karkai bakin ciki Allah yana tare da mu haka aka ci gaba da tafiya har aka amintar da shi ya nemi zai kawo musu abinci ya ba su ko ya kawo musu guzuri ya kara musu zai ce a a ba ma bukatar komai a wajenka amma muna bukatar wani abu guda daya naka menene wannan abun yace muna bukatar ka rufe bakinka daga maganar labarin mu kar ka faɗi abin da ya faru kar ka faɗi inda ka gan mu shi kenan sayyidina abubakar a wannan tafiyar ana cewa in suna tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsaya sai sai sai shiga cikin daji ta gefen dama manzo Allah yana tafiya shi ko yayi yayi cikin jeji yana ta yawo yana ta yawo a gefe ya dawo sai ya shiga bangaren hagu nan ma ya gewaya ya gewaya ya dawo sai ya tsaya ya tuno kuma sai ya koma baya manzo Allah na tafiya ba shi kuma ya baya da gudu sai ya tuno kai na fa bar manzo Allah shi kadai sai ya dawo yana ci gaba da tsayawa sai suna cikin tafiya kuma sai ya yi gaba ya ruga da gudu ya yi gaba ya gani ko akwai mai tafowa tare da su manzo Allah ya ce musu me ne haka yace wallahi ya rasulullah ko ina na tsaya sai ya rika ganin cewa kar wani ya taho ta dama kar wani ya zo ta hagu kar wani yana bin mu baya kar wani zai shigo mu kiliya da shi shine dalilin da yasa yake ta kaiwa da komawa haka manzo Allah ya ce masa la tahzan inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu haka aka zo har aka zo wannan kogon nan ma da aka zo ya ce wa manzan Allah kafin ka shiga ya rasu banni na fara shiga an ce ya shiga akwai ruwayan da take nuna cewa ya ma yi gumurzu da wani macijiya a cikin wannan koba sai dai wato lil'asaf a wato riwayoyin da suka zo akan maganar a wajen kogo musamman wajen sakar da a gizo-gizo ya yi da kwancin da aka ga kurciya tana yi a ciki ko kuma tantabara tana yi a ciki waɗannan su wannan ɓangaren iya wannan ɗan lungun to akwai rauni a riwayar a wajen sina'a ta malaman hadisi amma ko malaman sira sun kawo shi sosai a cikin dukkanin labaransu saboda haka a babu laifi don an kawo su a matsayin wannan abin wajen istishadi akan haka wajen maganar amma daidai wannan lungun na sakar mai sunanta gizo-gizo da kuma kwancin kurciya a cikin wannan wajen sai na abokar ya shiga sai da ya tabbatar da babu komai a cikin kogon amintacce ne sannan ya dawo ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga suka zauna a nan wajen su kuma can labari ya tsinke ba su samu labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba su samu ya aka ya fita ba saboda haka da aka ga babu yadda za a shaki labarin ga hanyar da ya bi to sai aka ce to abin da ya kamata a nemo kaffa'ul afa akwai wani wani wani mai bin sawu wanda shi yana iya gane sawu abu a wuce to shine sai aka same shi aka yi jinga da shi yana zuwa ya zo ya yi dabarin sai surkullan sai ce ga hanyar da suka bi nan kuma ko aka bi hanyar ita din ce ko wacce su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka bi yana bi yana bi duk wannan tumaki da dabbobin da ke bi suna wucewa din akai ba su hana shi yana ga ai ai mai ta ce ai mai mayu ne ai to saboda haka saboda mai ta yana bi da aka zo saboda tsabar mai ta da aka zo karkashin wannan dutsen sai ya ce sun hau saman dutsen nan kaji aka ce ta bismillah sai mu hau suka hau ya ci gaba da abubuwan sa ko da aka zo daidai gindin wannan kogon sai ce sun shiga wannan kogon to anan ne su da suka leka da suka duba sai suka ga ga wannan sakar giza-gizan a bisa riwayar da ta nuna cewa akwai sakar giza-gizan kuma ga kurciya can tana kwanci suka ce to ya za a shiga nan su biyu wannan kurciyar bata tashi a nan ba kuma wannan bai ba a yi wannan ba a ciki akwai abubuwa da yawa wanda suka faru a hijira karmu wanta akwai hadisin ummu ma'abad akan hanya ita ma aka je wajenta aka yi to amma shi mafi yawa mun fi daukar sa in lokacin da ake sifanta sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma an bi ta wajenta ita ma kuma akwai mu'jiza da ta faru a wannan wajen aka bi aka wuce aka yi haka ita ma dan wannan ɗinta ne abun kina da abun da zaki ba mu mu sha bani da shi sai wata akuya guda ɗaya nan wajen ita ba ta iya bin dabbobi ma saboda matsala ta nonanta ga ta nan kun ganta dai ramammiya ce manzo Allah ya ce kawo ta babu laifi aka kawo ta manzo Allah ya sa hannunsa haka jikin hantsarta sai ta tun yadda ka san an hura balon sannan ya ce a taza aka taza aka cika kofi ɗaya kaman koko daya sai na abubakar ya sha sannan ya ƙara tatsa ya ɗiba shi kuma ya sha aka tatsan mata wani kuma aka ban mata aka ce wannan kuma naki ne kuma ita wannan akuyar ta ci gaba da amfanuwa an sake an sake upgrading dinta shikenan kuma shikenan ta tafi to wannan haka aka zo aka sake yi shi ma wannan hadisin umu ma abad saboda haka yana cikin wannan kogon da suka zo suka hau aka zo da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wanda sayyidina abubakar yake cewa wannan hadisin ma bukhari ya kawo shi daga anas bin malik dan sayyidina abubakar radiyallahu anhu anas yake cewa ni abubakar ya bani wannan labarin da kansa yake cewa wallahi amma wallahi law nazara ahaduhum tahta qadamayhi la absarana da ce ɗaya daga cikinsu zai kalli ƙarƙashin digadigan da yake tsaye ya ce da zai hango mu amma Allah ya hana su su lankwaso su leko ya ce muna kallon ƙwaurin su zaga-zaga a wajen a nan ma sai na abubakar hankalinsa ya tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la tahzan inna Allah ma'ana karka ji tsoro karka yi bakin ciki Allah yana tare da mu wasu malamai suna magana akan cewa maganan da ya sa sayyidina abubakar ya kasa samun nutsuwan nan yana ce masa abubakar me yasa wai baka samu nutsuwa bane in ji manzon Allah ya ce masa ya rasulullah wallahi ba dan ta ni kaina nake ba ya ce ni idan aka kama ni abinda kawai za su iya min su azabtar da ni su kashe ni in sun kashe ni sun kashe mutum ɗaya tsindur mutum ɗaya kai kuwa da an da an da an yi maka wani abu marar kyau to an taba addinin Allah ne baki daya ba za a bauci Allah ba kuma baki daya akan wannan saboda haka shi yasa nake ta wannan abu a lokacin sai da Abubakar radiyallahu anhu bai dauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai Allah ubangiji bai nuna masa cewa manzon Allah ba zai tabu ba baya tabo wallahu ya'simuka minan nas saboda haka babu wanda zai iya zuwa ya taba ka amma sai na Abubakar bai gano haka ba akwai abubuwa da yawa waɗanda suka faru a nan wajen wata rana an ce waɗansu mutane sun zo wucewa sun haɗu da shi suka ce kai mutane kuko daga ina abubakar zai magana maza ya ce dakata na hannu min ma ma fadilatu ma ma yana ta tunanin ina ne ma din nan suka wuce yace ya rasulullah nabi ka ce masa a min ma yace ai mana wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma saboda haka daga ruwa muke ainihin mu waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy saboda haka sai aka yi masa ta'miya daga nan wajen yace a mu wuce aka ci gaba da labari saboda haka sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya zauna tare da shi a cikin wannan kogon masu yin muhawala na tankitin daraja da martabar sayyidina Abubakar Siddiq sukan ce ai wannan huzun din da yayi da wannan bakin cikin da yayi ai wannan yana nuna cewa kenan bai ma san matsayin manzon Allah ba hakikalin sanin matsayinsa to amma malaman da suka kare magana suka ce eh amma wannan huzun din da tsoron annabawa ma sun yi shi ɗaya mana falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa haka sayyidina ibrahim ya faɗi wannan maganar sayyidina musa alaihi salam ma Allah ya ce fa awjasa fi nafsihi khifatan musa qulna la takhaf innaka antal a'la aha kaga shi ma yayi wannan annabi lutu alaihi alaihi salam shi ma irin wannan yayi la taqabu wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat min al-ghabirin to annabawa ma wannan abun sun yi saboda haka wannan bakin cikin ma da yake yi ashe ba dan shi kansa yake ba yana yi ne dan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar wani abun da ba a so ya same shi tunaninsa abun su zai iya zuwa wajen manzan Allah duk daga mun ya ga su haka ya biyo amma ga shi ya kafe ba ta ba ba komai ba Allah ya rike shi to sai da Abubakar radiyallahu anhu wannan miza ce da Allah ubangiji ya bashi asbaqiya ce da Allah ubangiji ya bashi wanda ko ana so ko ba a so to kuma dole kuma a bar masa wannan abun lisahibi dinan duk kewaye kewayen da za a yi ba wanda za a tabbatar in ba shi ba shi ne kadai sai dai in zaka zo karatu alqur'ani in zaka cire ita to wannan kuma kai baka karantawa da ita sai mu kyale ka amma in dai kana karantawa da ita to shi ne shi ne wannan abubakar siddiq مولانا شيخ الاسلام رضي الله عنه a tafsir ɗinsa wanda aka tattara shi a firiyajin tafsir yana magana yana cewa abubakar ya zama na biyun manzan Allah a gurare da yawa lokacin da manzan Allah yake da'awa shi kadai ne farkon wanda ya fara imani da shi abubakar a bisa ga maganar da take cewa abubakar ne ya fara musulunta duk da waɗansu malamai suna cewa a a wasu abun a yalwata shi sai a ce a maza abubakar a mata sayyida khadija a yara sayyidina ali a mawali barori sayyidina zaidu bin harifa waɗannan su ne amma ni nakan ce a cire sayyidina ali domin shi dama ba musulunta aka ci ai bai taɓa yin wata ibadar ba shi bai taɓa bautar wani abu ba ba Allah ba tun da ya tashi to ai wanda aka haifa a cikin musulunci ko kuma wanda ya tashi a musulunci ai kaga ba wai da yana wajen wani abu bane ya dawo so sai da ali ba bai ma za shi yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon wanda ya fara musulunci annabi Muhammadu wanda ya zo da musulunci din to tun da ya zo da musulunci shi yana tare da shi yana dinke da shi bai iya wata ibadar ba sai musulunci so ba da shi ake wannan lissafin ba can dai a yi da su sauran saboda haka da sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya musulunta sai ya zama na biyun manzon Allah a musulunci ko haka nan da ya musulunta shi ya je kirawo sayyidina Uthman ibn Affan ta wajen sa ya musulunta shi ya kirawo Abu Ubaida ibn Jarrah ta wajen sa ya musulunta shi ya kirawo Abdurrahman ibn Auf a wajen sa ta wajen sa ya musulunta shi ya kirawo Sa'd ibn Abi Waqqas a wajen sa ta wajen sa ya musulunta waɗannan hudun duk suna cikin al-ashratul mubashsharuna bil janna saboda haka sai ya zama na biyun manzon Allah a wajen da'awa haka da manzon Allah zai tafi hijira ba wanda ya bi shi a matsayin tafiyar su tare sai sayyidina Abubakar sai ya zama na biyun manzon Allah a wajen tafiya hijira da aka shiga cikin kogo sai ya zama daga shi sai manzon Allah a cikin kogon dan haka sai ya zama na biyun manzon Allah a cikin kogo al'ansar ba su ga manzon Allah tare da kowa ba sai tare da abubakar don haka sai zama na biyun manzon Allah a wajen ansarawa don tare suka gansu a lokacin da aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune abubakar shi je wajen su yana magana da su suna zuwa suna ta gaishe da sayyidina abubakar manzon Allah yana zaune bai ce kala ba a ka sayyidina rasulullah da wannan sai ce a ku zo ni ne dai mutumin naku ba wannan wannan din da ba sai kale su musu farka da cewa manzon Allah ne wanzan Allah ba sai da suka ga rana ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Abubakar ya fidda mayafinsa yana mar inuwa haka suka ce to shine sannan kuma sai aka yi da fifi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan dai yana daga ciki lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake limanci ga mutane da rishin lafiya ta nauyaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce muru ababakrin fal yusalli bin nas sai sai na abubakar ya zama shi yake bada sallah ga mutane a wannan lokacin to sai ya zama na biyun manzon Allah a wajen limancin sallah haka nan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wafati shi aka zaba a wajen tafiyar da al'umma sai ya zama na biyun manzon Allah a wajen jagorancin al'ummar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wafati da Abubakar yayi wafati sai ya zama nan aka binne shi sai ya zama na biyun manzon Allah a wajen makwanci a kabari sallallahu alaihi wasallam haka Sheikh Islam radiyallahu anhu haka ya jero wadannan abubuwan so kaga a ce in ka kalli wannan zaka ga cewa na biyun sa ne na biyun sa ne na biyun sa ne a gurare da yawa saboda haka yace la tahzan karka yi bakin ciki inna allaha ma'ana wasu suka ce annabi Musa alaihi salam lokacin da aka gaya masa falamma tara aljam'ani qala ashabu musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin yace ai ubangiji na yana tare da ni zai shiryar da ni ka gane wannan sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ce musu innani ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku ina jin abin da kuke ciki kuma ina ganin abin da kuke gani to sannan haka Allah Ubangiji ya gaya musu to shi yasa da ya ce da su su kadai inna ma'i rabbi sayadi inna ni ma'akuma kai da dan uwanka ba inna ni ma'akum ba to shi yasa sai ya zamanto bayan sa sai aka samu matsaloli bani Isra'ila ba gashi yanzu nan mun yi maganar wasu Yahudu sun ce Uzair ibn Allah ba sannan sayyidina Isa alaihi salam su suke bin sa akan za su kashe shi To duk wannan abun in yana nuna wani abu guda daya yana nuna wannan girman matsayin wannan abun dama Allah subhanahu wataala duk sanda zai yi magana zaka ga idan wajen jalibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da Rasulullah zaka ga yanayin ta yana zuwa daban da ta sauran mutane kamar yadda nake magana da Allah ubangiji zai ba da dama a da'awa a farko farkon surati Ibrahim alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila siratil azizil hamid amma Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sai gaya wa annabi Musa ce a nakhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyam akhrij qaumaka من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله شيكم وانا كتاب أنزلنا إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم سوى دعاك إتدع ورسي إلى رسول الله مصحوبة بالإذن التام من حضرة الباري جل وعلا ده ده حضران الله مدعو كنسر كي أن يمت إذني نوى نشيطة سينا جاهي يبيبي يتتكو إلى wannan kuma sai aka ce akhrij qawmaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamillah aka zo aka yi ta gwagwarmaya aha ya ce kaza su ce kaza ce kaza ce kaza annabi Muhammadu ba shine sai kaga abin an yi shi lokaci daya to wannan ma yace inna ma'i rabbi sayahdini amma anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce la tahzan inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu sai na Abubakar shi yasa sai ya tsaya kyam akan matsayinsa ya tsaya mawaqif waɗanda sauran sahabbai ba su gano wannan ilimin ba ba su gano wannan fiqhin ba ranar da aka saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati sahabbai suna rungumar junansu suna yi wa juna murna amma sayyidina abubakar sai aka ga yana kuka kullum ina gaya mana duk abin da ya samu musulunci idan ka ga abubakar na kuka to in ba sa aka ci ba za ka iya zuwa ka tarar da manzon Allah ba yana kuka kuma duk abin da ya samu musulunci idan ka ga abubakar na kuka to karfe saurin farin ciki sai in ka ganci yana murna da suka zo suka ce masa to kai kuma ya sahibu rasulullah ya kowa yana murna yana farin ciki addini ya cika kai ko kana kuka ya ce ai matsala na hango aka ce meye matsalar ya ce to idan har addini ya cika ya yadda mana addini babu sauran wani abu manzo Allah zaman me zai ya cikin mu to kukan rabuwa da manzo Allah nake addini ya cika manzo Allah ya gama aikin sa sai tafiya to kukan rabuwa da shi nake yi an rabu da shi kuma ko ba yi ba hajjatul wada ba sake yi ba shikenan so kaga wannan matsayin na sayyidina Abubakar kenan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wafati masu ƙarfin imani irin su Umar takobi ya zare yace duk wanda ya ƙara cewa Muhammadu ya rasu sai na bige wuyansa doguwar su ma yayi wa ya ga muku yana rasuwa ya rikice amma sayyidina Abubakar radiyallahu anhu shi ya miƙe yace ayyuhan nas man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين سيدنا عمر رضي الله عنه يتي والله سينجي كمان رنان آية تسوقا يا ياجي الردة wanda lokacin da ya yi shi mutane da yawa abinda suke magana akan cewa ya za a yaki abubakar ya yaki mutanen nan yace ai sun hana zakka mani uz zakka ne law mana uni iqala ba irin kanu yu'addunahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la qataltum alai da sana ne iqalan akalan rakumi wanda sun saba bayar da ita a zamanin annabi in dai da sunan zakka ne zan yake su akai domin wanda ya ki zakka da sunan yayi musunta to zai ki sallah da sunan yayi musunta kuma ya samu nasara da ba dan yayi ba da addini ba hakan ya kai ba waɗannan mawaƙin din na sayyidina Abubakar radiyallahu anhu suna nan da yawa idan za ka kalle su manaqib ne manaqib manaqib da sai da Abubakar kan ma kusan dukkan mahatul kutub babu inda ba a kawo shi ba a cikin wannan saboda haka to kuma dai wannan asbaqiyya ce Allah ubangiji yayi babu yanda mutum zai yi kuma dole sai dai kuma a hakura wannan kuma dole a bar masa wannan miza din a ciki duk wani labarin da zai biyo baya ba zai kankare wannan maganar ba la tahzan inna Allah ma'ana fa anzala Allah sakinatahu alayhi sai Allah ya saukar da sakinatahu nutsuwarsa mun yi maganar sakina din nan akan nutsuwa ce kuma ina gaya mana cewa Allah yana ji da sakina din nan saboda tana nutsar da mutane tana sa wanda yake cikin firgici ya dawo hayyacinsa tana sa wanda ya ruga ya dawo tana sa wanda yake tsaye ya kame ya kyam akan wannan abin da ake sa akan tsarin duk saboda sakina tana sa wanda yake zaune ya kara nutsuwa akwai riwayoyi da yawa wanda aka ruwaice su a wajen malaman tafsir kamar irin su wanda ya tafsir ruhul bayan ya ka kawo abubuwa da yawa wanda an ce wai har cikin abin da manzo Allah ya gaya masa ma ya ce masa abubakar me yasa ka damu ne haka yace ya rasulullah ina law nazara adun ta ta kadamai ila afsara la dayan su fa zai duba karkashin kafafuwansa ba da zai gan mu aka ce sai da manzo Allah ya masa wani kashfi ya ce masa to duba ka gani sai ga ga ruwa nan ga wata a jirgin ruwa nan a wajen da irin abin da ake tuka jirgin ruwa a kusa da wajen sai ce to in sun zo za su same mu za mu bi ta nan wajen sai mu shiga wannan ruwan sai mu gudu shi kenan aka ce sai ya samu nutsuwa amma dai wannan yana daga cikin a a- a- riwayoyin da aka yi kamar yadda na gaya maka mai ruhul bayan shi ya kawo shi a a ciki ba cikin manya-manyan littattafan hadisi waɗanda suke madogara a cikin fasarar wannan aya din sai dai za a kawo ta lil istinas ɗebe kewa haka sakina ta hudi da aka yi magana a kai nutsuwa ce a kansa nutsuwan nan an ce alaihi wannan zamirin nan yana komawa ga abubakar ne wa ayyadahu kuma zamirin yana komawa ne ga manzon Allah fa anzalallahu sai Allah ya saukar da sakinatahu nutsuwarsa alaihi akan sayyidina abubakar wa ayyadahu ya kuma taimaki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bi junudin da wata rundunan da lam tarawha ba ku ganin ta ba ku ganta ba وجعل كلمة الذين كفروا السفلى يسن كلمة الذين كفروا كافري تزما السفلى إذا سمع كسكنس يعني تسي كلمة كافري كلمة كافرتي يعرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وعموا بما لم ينالوا saboda haka kalmar kafirci shirka da Allah ita ce kaskantacciyar kalma wa kalimatullahi kalmar Allah kuma ita ce لا إله إلا الله كلمة التوحيد هي العليا إتكما إتتي مدوكتيا لا إله إلا الله أقول رواية أقول كراءة تكرنتا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وتؤبتا تقدير وجعل كلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الله مبوعيني kuma hakimun gwani ne a cikin dukkanin aikinsa to wannan shine karashin tafsirin wannan aya to zamu ci gaba da ayar gaba kuma in firu fifa fa nasu kada
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون in firu khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun in firu ku zabura wajen bin manzon Allah saboda ayar can ta baya da take cewa ya ayyuhal ladhina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabili fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati dunya min al-akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil saboda haka Allah ya ce to Adam in firu khifafan wa fiqalan ku tashi ku zabura wajen bin manzon Allah khifafan kuna marasa nauyi wa fiqalan kuma kuna masu nauyi a cikin kowane yanayi naku ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah kuma ku yaki da dukiyoyinku da ra- da rayukanku fi sabilillah a cikin tafiyar da kalimar Allah a cikin tafarkin Allah zalikum kaga wannan abin da za ku yi khairul lakum shi fi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamun in har kun san cewa abin da kuke kai din nan gaskiya ne to abin da ya kamata ku yi kenan in firu khifafan wa thiqalan wannan aya a sayyidina Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu ma yana cewa wannan aya ta in firu khifafan wa thiqalan tana nufin gaba ɗaya kowa ya tafi don haka akwai riwayar da aka yi a wajensa wanda ta nuna cewa ayar an shafe ta kamar yadda na yi magana an shafe ta da a wa ma kana mu'minuna liyanfiru kafa na gaya maka masu kama da ita a cikin suratul tauba su uku ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi faqatum ila al-ard ita da infiru khifafan wa thiqalan وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون كاغبيو سنة عشان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نسب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ولنا آيوين قد أهدو توجه تشافي السكة وما كان المؤمنون لينفروا كافة إذا تشافي السكة yayin da wasu malamai suka ce ba ita ta shafe su ba a'a laysa ala du'afa wala ala al-marda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasuli ma ala al-muslimina min sabil wallahu ghafurur rahim wannan ma ita ta shafe wancan yayin da wasu malamai suka ce wannan ayar babu abun da ya shafe ta dan wannan infiru khifafan dinnan ma wasu sun ce ita aka fara saukarwa a suratul tauba daga nan kuma aka yi ta jejjera ayoyi to saboda haka a nan sai aka ce ba shafaffiya ba ce amma akwai inda take fara yin aiki domin yaƙi shi karan kansa fardun kifaya ne idan waɗansu suka ɗauke ma waɗansu babu laifi ku ku zauna a gida wasu su je shugabanni suna iya tacewa su ce suwana suwana suwana suwana su fita yaƙi wasu a basu a gida amma akwai inda yaƙi yake zuwa bakin gari ko kuma an mamaye kasashen da suke gefen ku ko garuruwan da ke gefen ku to a wannan lokacin to kuma kowa yaki yanzu ya zama wajibi a kansa sai a fita ya zama fardu ain a nan wajen saboda haka sai aka ce wannan inkir wa khifafan wa fikalan din nan tana nan akan yanda take amma ga abin da ake nufi wasu kuma malamai suka ce a'a abin da ake nufi wannan laisa ala du'afa wala ala al-marza din in firu kifafan tana na akan yadda take baki ɗaya a tafi amma manzon Allah shi zai duba ya ga waɗanda ya cancanta ya ɗauke mawa sai ya ɗauke musu kifafan wasu ƙalan dinnan malaman tafsir sun yi maganganu da yawa waɗanda aka ruwaya daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke mafasarta alqur'ani da kuma malaman tabi'ai farawa daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu abdullahi bin mas'ud zaid ibn aslam har a gangaro su sa'id ibn musayyib al-hasan al-basri imam mujahid ikrima sa'id ibn jubair waɗanda suke ba cikin sahabbai ba waɗannan duk malaman sun yi maganganu da yawa akan abin da ake nufi da khifafan wa thiqalan dinnan an yi maganganu da yawa a kansu wanda za ka iya cewa kifafan wafi kalan kaga za a ce kifafan marasa nauyi wafi kalan masu nauyi kifafan kuna nishadi wafi kalan da bakwa nishadi kifafan yara wafi kalan da manya kifafan samari wafi kalan da tsofi kaga mun samu biyar ko khifafan masu wadata wa thiqalan da kuma khifafan marasa wadata wa thiqalan da kuma masu wadata khifafan masu iyali wa thiqalan da marasa iyali haka na aka ce khifafan masu tafiya a kafa wa thiqalan da masu abun hawa khifafan ɗaiɗaiku wasu kalan da runduna khifafan waɗanda suka je za su ne su fara fala'i waɗanda za su je su je ko asirin yaƙi wasu kalan da kuma ainihin tushen runduna ka guda goma nan a gurguje kenan da za mu bi su daidai wata su haka amma nan dai kaga goma sun shigo duk an faɗe su akan haka shi yasa aka ruwaici sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai sahabbai kamar guda uku waɗanda irin wannan abin ya faru a gare su akwai al-miqdad bin am kharis rasulillah sallallahu alaihi wasallam wanda sayyidina ali yake ga mana hadisin na ibnu majah yana cewa laqad ra'aytuna wa ma fina farisun illa al-miqdad ranan badar na gan mu babu wanda yake saman doki ranar ranan badar sai miqdadu kadai ka san doki ɗaya ne aka da shi na miqdad badar fa sauran duk a ƙasa suke yake raƙumi saba'in doki ɗaya haka aka yi badar sauran duk a ƙasa suke to miqdad ibn am akwai abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu sannan waɗannan guda biyun dukkanin su baki da an yi riwaya daga wajensu akan haka akwai abu talha al-ansari wanda shi ma anas ibn malik yana riwayan hadisin daga wajensa yace wata rana kawai sayyidina abu abu talha abu talha mijin sayyida ummu sulaimi mahaifiyar anas ibn Malik radiyallahu anhu shine wanda da aka sauka da lanta dalul birra hatta tunfi gumi ma tuhibbun yayi sadaka da gonar dabinansa haka sai yace dukiyar da na fito da ita ita ce ta biro ha don haka na bada ita yanzu haka akwai wani dabino wanda aka ce yana a Madina wanda daga wannan gonar yake wannan aka da ita yanzu wannan gonar ta koma ma cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai na Abu Talha yana daga cikin masu soyayya ta zahiri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mai hidima ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rannan yana karatun suratu bara'a yazo infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi yace kai wannan aya- ina mutane na kai ku yi mun sirdi yace me zaka yace yaki zani suka ce ha ba ba ba an an dauke maka wannan nauyin yace a an dauke min wannan nauyin ce bayan Allah ya ce khifafan wa thiqalan din masu nauyi da marasa nauyi yace dan haka a daura masa yace wallahi haka muka hakura da shi sai dai muka bar shi ya kama hanya ya tafi ya je ya kama yaki a cikin kogi ana yaki ya rasu anan yayi shahada sai da muka kwana tara muna neman inda za a samu wani tsibiri inda za a binne shi ba a samu ba amma a cikin kwana tara nan jikinsa bai canza ba haka aka yi aka binne shi abu talha al-ansari sahabi na biyu abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu shi kuma abin da yake cewa yace tun da nayi musulunta ban taba daina zuwa yaki ba na je badar na duk yakin da manzo Allah yake in banda guda daya bai faɗi kowane bane babu guda daya wanda ban je ba guda daya ne kawai ban je ba yace dalili kuwa na ji Allah ya ce in firu ku zabura ku fita yaki khifafan kuna halin marasa nauyi wasu kalan da masu nauyi to da na duba sai naga ina cikin ɗayan biyun nan ne ko dai ina da nauyi ko bani da nauyi to ya ce khifafan wasu kalan ni ko ko ina cikin khifaf ko ina cikin fikal kenan babu inda za a ce ba zan yi yaki ba na haka yace sai yasa dole zai fita yaki haka yake yi al-miqdad bin amr shi ma an ganshi kamar da ibnu jarir at-tabari yake riwaya yace mun ganshi a a- aka ganshi a hims wani waje ne da wani gari ne hims yana zaune a saman wani akwati na wani mutumin da yake irin canjin kuɗi din nan yana zaune ana har hada masa abubuwansa aka ce akrama kallahu ina za ka ne yace yaki zan fita ya manyanta yayi nauyi mutum ne dama jika jika al-miqdad bin amr suka ce ah amma yanzu kai kan ba Allah ya maka ruksa ba Allah ya maka sauki yace ina suratul ba'us dama ina ga muku cikin surun dukin da akwai ba'us yace ba'us kana nan ta tattakulo mana ta ce mana in bi ruhi fafan wa fiqalan dan haka ina ni ina zama dan haka dole na in tashi in tafi suka kama hanya suka tafi ashe kenan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam abu fahimtar su kenan akan wannan aya wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ku yi yaki a cikin tafarkin Allah tafiyar da addinin Allah tafiyar da lit- a hanyar Allah bi amwalikum da dukiyoyinku wa anfusikum da kawunanku idan mun manta idan ba mu manta ba ayar da take baya a can ita ta ja mana take kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun yaqtarabtumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله سيتمي وجهاد في سبيله so nan wajen ga maganar yaki dan haka in firu khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khairul lakum wannan shi yafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamun in har kun san haka to ku yi gaggawa zuwa ga zuwa aikatawa fita zuwa ga yaki kar ku zauna ku ce za ku shantake a gida dan saboda tsabar hutu musamman ma idan mun dauki wannan ra'ayin na cewa ayar ba a shafe ta ba wallahu ta'ala a'lam na'am لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون لله لو استطعنا لخرجنا معكم يخرجون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون na'am Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da gaya mana a nan wajen ayar tunda ya ce a tashi a fita baki ɗaya ku yi yaƙi a cikin tafarkin Allah wannan shine yafi alkhairi a gare ku inda kun sani to kuma sai ya fallasa dalilan da ya sa ba sa saurin fita din shine ce law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihim ash-shuqqa وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون أولا آية الله يكي سوى لو كان عرضا قريبا دا أتي أن أبن دزا أسامونين دنيا قريبا أكسا عرض إن الله سبحانه وتعالى يكي سوى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مظالم كثيرة سو دعك كرما من دنيا دان أبن دا za a samu na duniya dan kaɗan din nan da a ce zai zama ƙariban a kusa yake da an fita ba za a yi nisa ba za a samu wa safaran qasidan kuma tafiyar ta zama takaitacciya lattaba'uka da sun bi ka saboda samu ne ko haka ake cewa in ci suka hasanatun tasuhum wa in ci suka musibatun yaqulu kad akhadna amrana min qab wadannan akan wadancan kenan a a wa yatawallahu wa hum farihun kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wannan yace wala in asabakum fadlun min allahi la yaqulna ka an lam yakun bainakum wa bainahum waddatun ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima in an samu matsala za su ce to Allah ya taimake mu daman ba mu fita ba amma ya an samu ganima za su ce ah mu kan ba tare da ku muke ba mu ma da ina ma mu ma muna tare ku dan san haka dai a zahirin da yadda kwaɗayi dai din nan da yake na mutum baya so ya zama ya fi so ya samu easy money kawai kar a wahala to wannan abun Allah subhanahu wataala shi ya fallasa ya ce lau kana aradan qariban da ba alfadiha ce mafallashi ya ce ai da a ce tafiya ce yar kaɗan takaitacciya da an je za a samu abin duniya a dawo lattaba'uk wallahi da sun bi ka walakin ba'udat alaihim ash-shaqqa amma tsananin tafiya ne tsanani ne ya zama ya musu nisa wato ash-shaqqa din nan malamai sun fasaka shi da cewa tafiyar ce ba'udat alaihim tai nisa gare su saboda haka ash-shaqqa din nan wai matsani da tsanani din nan ana nufin tafiya din ne shi aka sifanta da haka as-safaru qit'atun min al-azab saboda haka tafiyar ce ta musu nisa tafiyar ga nisa tun daga tabuka a tun daga madina har tabuk waje ne mai nisan gaske kwana da kwanaki ake tafiya ga kuna da zafin rana baki da shi ne inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ga wala qalu la tanfiru fil har kar ku tafi a zafin rana kun naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahu yace ai wutar jahannama ta fi wannan ma tsananin zafi zafin gari wannan wani abu ne kai ka san wutar jahannama kuwa haka fa Allah ubangiji duk zai fafallasa waɗannan abubuwa don haka a nan Allah ya ce da tafiyar takaitacciya ce ɗan abun samu a kusa yake da za ka ga sun bi ka amma tafiyar ce ta yi musu tsawo abun ne ya gagara a gare su wasu yani funa billahi da sannu za su rantse da Allah su ce lawis taɓana da mun samu dama la kharajna ma'akum da mun fita tare da ku yuhlikuna anfusahum wayyo rantsuwan nan da suke ba sani ba suna halakar da kawunan su ne wallahu ya'lamu innahum lakazibun Allah ya san makari wallahi su makari ta la la muqasmi wallahu ya'lamu innahum su dinnan lakazibun wallahi makari ta ne kaji fa Allah ya karyata su dan haka wannan aya ita ta nuna cewa ashe dalilan da yasa aka ki tafiya din saboda kar a sha wahala ne ai ga shi lokana aradan kariban da abinda za a samu din nan kadan dan abinda za a samu a hannu a sa aljihudin da a kusa kusa yake da an je abukur za a karbo a dawo ko wasu faran qasidan tafiyar kuma takaitacciya rattabau na sun bi ka walakin ba'udat alaihim shiqqa akwai wata kira'a shaziya da suke walakin ba'idat alaihim shiqqa بكسر العين وكسر الشين بعدت عليهم الشقة أما ولكن بعدت عليهم الشقة هكا دك الرؤوس كذبي حرشا قلوب وسيحلفون بالله والله سنة رزوة على النبي صلى الله عليه وسلم سامنا ما لخرجنا معكم da mun fita tare da ku amma yuhlikuna anfusahum ne suna halakar da kawunan su ne ba sani ba wallahu ya'lamu innahum lakazibun Allah ya san makaryata ne su to wannan aya haka ta zo akai amma sai Allah ya ci gaba da magana ya ce mai afallahu an kalimatin talahum hatta yatabayyana alladhina sadaqu wa ta'lamu kadhibin afallahu ank to Allah da yayi maka rangwame lima azinta lahu amma dan me yasa ka musu izini hatta ya tabayyana laka allazina sadaku da ka bari mana har waɗanda suka yi gaskiya su bayyana a gare ka su fito fili a gansu baro baro wata alamal na kuma ka kane masu ƙarya wannan aya an saukar da ita ne lokacin da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda dukkanin su Allah subhanahu wataala ya yi magana a kan a cikin wannan surar inna masabilu allazina yastazinunaka wa hum aghniya uradu bi an yakunu ma al-khawali استأذنك أولو القول منهم وقالوا زرنا لكم مع القائلين ومنهم من يقول ذل لي ولا تفتني هكا ودنا أبوبون أنا مغانا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا وإذ قال طائفة منهم يا أهل إذ وإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلت الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا dan kun gudu mene aina ma takunu yudrikumul maut ولو كنتم في بروج مشيدة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم zai haɗu da ku saboda haka duk inda kuke sai kun mutu tsoron mutuwa da tsoron wahala ba za ka tsallake abin da ya rubuta Allah ya rubuta a gare ka ba to a nan wajen sai Allah ya ce masa afallahu anka wannan malamai sun yi maganganu da yawa a wannan aya afallahu anka din nan wasu suka ce wannan jimla ce da ake fara magana da ita kamar a ce aslahaka Allah ko afaka Allah in za a fara magana idan kana ganin kima da martabar mutum sai ka ce aka maka lawo yanzu kamar kaza da kaza da kaza Allah ya taimaki sarki kamar kaza da kaza da kaza you are excellency sir Allah ya taimake ka distinguished senator menene kaza kaza kaza you are lord chief haka irin wannan abu Gi kalma ta girmamawa Allah ya ce masa afallahu anka Allah ya mara rangwame amma lima azinta lahum me yasa ka musu izini ne hatta ya bayyana laka alladhina sadaqu da ka bari mana har wanda ya yi masu gaskiya su bayyana a gare ka wa ta'lam al-kadhibin kuma ka gane masu ƙarya wannan wasu malamai sun ce haka wasu kuma suka ce wannan kalmar ta jinjina ce wato ana so a ce masa me yasa ka musu izini amma baya laifi ba a marfada sai aka ce to duk da dai an riga an yafe duk da dai na riga na yafe ni ne zan kama da laifi amma na riga na yafe amma da ba kai musu izini ba da ka bari a gane masu ƙarya a cikin a gane masu gaskiya wannan yana nuna martaba da matsayin manzon Allah ko wajen magana da ake da shi kafin aimar mu'ataba sai an yi magana an nuna cewa a'a ba haka ba Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana dukkanin annabawa waɗanda sai sun yi abu wanda yake kamar yana kama da laifi sannan daga baya Allah Ubangiji su dawo hayyacinsu su yi ina ba Allah Ubangiji ya yafe misali annabi Dawud alaihi salam Allah yana ba mu labarin wa har ataka nabawul khasmi idza sawaru al-ibad idza qalu ala daud fa fadhi minhum kanu la taqaf khasmani baqa ba'duna ala ba'd fahkum bainana bil haqqi wa la tushid wajna ila sawa'i sirat inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahida fa qala kulli a'azzani fil qitab qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji wa inna kathiran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa amilus salihati wa qalilun ma hum wa dhanna daud anna ma fatannahu fastaghfara ربه فاستغفر ربه وقر راكعا وعناب فغفرنا له ذلك sai da ya fara neman gafarar sana Allah ya gafarta masa qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li in ji annabi Musa sannan me fa ghafara la innahu huwal ghafurur rahim annabi Adamu alaihi salam haka yayi قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين haka Allah subhanahu wataala fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim wa asa Adamu rabbahu faghawa thumma istabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada sai da aka yi wannan duka baki daya so kowane haka ake yi amma shi dama Allah madaukin sarki ce matsayi inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima nan za a ce mar dan me yasa kai kaza sai aka ce afallahu anka rangwamen fa yana nan an fayi maka rangwame dan haka ba wai laifi kai ba ba laifi bane ni ba azinta lahu amma ana so a fallasa masu ƙarya da masu gaskiya da ka bari su fallasa mu gani haka Allah subhanahu wataala ya masa Allah ya maka fatahi fatahi mabayyani dan ya gafarta ma abin da ya gabata a zunubi in akwai domin masumi ne ba farar hula bane shi masumi ne eh ha baya laifi isma tana tare da shi liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika idan akwai wa ma ta'akhkhara da abun da zai zo nan baya idan zai zo ma to ya tarar da wata rahama stand by za ta zo ta tarar da shi ko ma me ta kiyamar wai gifa haka wai cin mani mata hu alayka wa yadika siratan mustaqima saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa afa Allahu anka Allah ya maka rangwame wani malami yana cewa wai wannan fa kamar a ce kamar za a zo a fara yi wa mutum magana ne sai a fara masa da wata magana ta jinjina a gare shi kamar misali a ce ranka ne dade annabi Muhammadu ni ma azinta lahu me yasa aka musu izini ne a ta aka bayyana kan lazina sadaku eh wannan yana nuna matsayi da martabar sayyidina rasulullah zaka in ana magana Allah so ai ko a suna ba iri ɗaya bane yanda Allah yake kiransa da shi aha ya adam uskun anta wa zawjukal janna ya ibrahim ya nuhu ya musa ya isa ya hudu ya salihu ya shu'aib duk haka haka mutanen suke faɗa su ma zaka ya hudu kad ma jitana bi bayyina ya nuhu kad jadaltana la taftu jidalana ya hudu ma jitana bi bayyina ya salihu kad kunta fina marjuwa ya shu'aibu ma nafqau kaseeran mimma taqul duk su haka yake ga musu ayi akai amma annabi Muhammad Allah ce wa mutanen sai la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kiran sa kar ku rika yi irin yanda kuke wa junanku wala taj'alu lahu bil qawli ka jari ba'dikum li ba'd an tahbata amalukum wa antum la tashurun magana in za ku markar ku rika yi yanda kuke wa junanku dan kar aikin ku ya baci ku sani ba wannan nassin alqur'ani ne ba wata kuskure wanda zaka ba ba wani kuskure wanda zaka ba nassin alqur'ani ne kiran da zaka yi wa manzon Allah kai kai masa irin yadda ka saba yi in zai ce ya malam aliyu a ba a ce mar haka ai man sai ina abdullahi bin abbas da yana fasara wannan ayace la taqulu ya muhammad kar ku ce ya muhammad ku rika ambatan sa ko da risala ko da nubuwa ko ku ce ya ayyuhan nabiyyu ko ku ce ya ayyuhan rasul dan ubangidan nasa ma haka yake kiransa da shi Allah madauki sai yake ya ayyuhan nabiyyu حسبك الله يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي المتحرم يا إذا ضللتم النساء يا عرض المؤمنين هكذا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها الرسول لا يهزنك الذين يسارعون في الكفر هكذا يكي تيوى inda ya ambaci sunansa kadai gurare hudu ne ana karawa da Ahmad ya zama biyar a cikin Alkur'ani kowannensu sai wata magana ta riga shi ko kuma wata magana ta biyo bayansa wa ma muhammadun illa rasulun kun ji kukun karasa muhammadu shi ma manzo ne wannan ma a wajen fasara sai ka yi wa harshen kalin zami ba za ka ce muhammadu ba komai ba ne sai manzo a a ina wannan ba haka ake gaya manzo Allah ba wa ma muhammadun illa rasulun annabi muhammadu ai shi ma manzo ne karkara min qablihi rusul manzanni sun gabata kafin sa yace ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum sai ce ne walakin rasulullah wa khatamun nabiyyin kaji risala ta zo da da cikamakon annabawa haka fa sannan Allah subhanahu wataala yace wallazina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin sai ce me wa huwa alhaqqu min rabbihim gaskiya kenan daga ubangijinsu a na hudun sai ce muhammadun rasulullah to nan kan ma sai ci gaba da ma kiran ma mutanensa su yake gurzawa wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ru'am haka yanzu su ake kira ba da zai kira sai na Ahmad sai ce wa mubashiran bi rasulin sannan ya ce min ba ismu Ahmad kaji ba saboda haka a kira kadai ma ba irin yadda yake kiran kowa da shi bane duk abin da za a danganta da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne zai tare duk abin da aka ce masa wa yaqulu allazina kafaru lasta mursala Allah subhanahu wa ta'ala ce ya sinul qur'an lakin innaka laminal mursalin sai da ya rantsuwa suka ce akwai hauka a tare da shi ce ma anta bi ni'mati rabbika wa ma sahibukum bi majnun shi yake korewa awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة الله ne yake karewa suka ce ai waka yazo da shi Allah ce wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minu suka ce to zancan boka ne ce wala bi qawli ka'in qalilan ma tadhakkarun tanzilu min rabbil alamin haka yake masa so ire-iren waɗannan abubuwan suna nan da yawa a nan za mu fara insha Allah ta'ala gobe muna cikin fasarar afallahu an kalima zin talahun hatta ya tabayyana laka Allah zina sadaku wa ta'ala wal kazimin assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah ashhadu annaka qad ballaghta risala wa addayta al-amana wa nasrta al-umma wa jahadta fi Allah hatta jihadi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا فقيرا الا اغنيته ولا طالبا الا علمته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها سلام الا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح القاتل وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله